أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata hudu ga watan uku watan rabi'un awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babi mai magana akan sifar yanda sallar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama take a wanda wannan shi zai zama karatunmu na 34 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
نعم an samu hadisin daga abu huraira hadisi na 89 sahabi abu huraira radiyallahu anhu قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنتي إذا كبر في الصلاة إذن يكبر أتكن صلى سكت هنيهة yakan ɗan yi shiru kaɗan haka hunaiha tasghiri ne na hunna hunna ko huna yani alkasir min alwaqt aw zaman to sai kuma aka ƙara tasghirin shi sai hunaiha ya zo da wannan lafazi na hunaihatan cikin at-tirmidhi a cikin nasa'i afwa ya zo da lafazin wato ainihin hunayya hunayyatan a cikin muslim ya zo da lafazin hunayya a cikin al-kubra ta al-imamun nasa'i an gane ko duka dai ma'anar shi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kabbara harama yakan ɗanyi shiru hunayyatan ko hunayyatan ko hunayyatan ana na ɗan lokaci kaɗan haka sai ya ainihin wato yi shuru abu huraira ya ce ƙabla an ya a kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara karatu yakan yi shuru faƙultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka shine bi abi anta wa ummi fansar mahaifina da mahai da mahaifiyata gare ka ma'ana da wani bala'i zai tunkaro zan iya mika iyaye na kai ka tsira shine ake cewa sa'ad bin abi waqas shi kadai ne annabi ya hada mai iyayen shi ce mai ilmi fidaka abi wa ummi amma dai an samu ya gaya ma wasu daga cikin sahabban tun na sa'ad dai ya fi shahara a yakin badar yana gefen daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana harbi da kibau shi kuma sa'ad da baya baya kuskure da har annabi wata rana ya ga sa'ad bin abi waqas ya samu wani kafiri ina ga shi a Uhud ne ko a Ahzab kafirin yana ta kashe mutane ya rufa ko ina a jikin shi ko ina ya sa wato ainihin qaina ya rufe jikin shi har fuskar shi sai dai goshin shi ne kadai ake hango yana ta kashe musulmai sa'ad ya sai ta goshin shi ya same shi da kibiya da ƙarfin bala'i sai da kafirin ya faɗi kafafuwan shi suka ɗaga sama annabi yayi dariya sallallahu alaihi wasallam shine yake ce mai irmi fidaka abi wa ummi shi kuma Hassan yana gefen annabi na hagu shi kuma yana yana musu hija'i sai Umar ya ce ma Hassan kai lalla ana takobi na magana ka zo ka damu mutane Nabi ya ce mai wa'innan kalmomin da Hassan yake faɗi sun fi tsanani akan kafirai fiye da ruwan kibau da ake musu. To don haka shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kusan dukkan sahabbai suna suna faɗin haka akan shi, bi abi anta wa ummi ko fidaka abi wa ummi. Sai ce ra'aita asalin shi a ra'aita yake, a ra'aita sukuta ka bainar takbiri wal qira'a. a ra'aita bi ma'ana akhbirni ka bani labari ya rasulallah shirin nan da kake yi tsakanin kabbara harama da fara karatun sallah mata kulu me kake cewa kaga wannan nassi ne akan istiftahi a sirrance ake yin ta sun dai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru to sun sani a sallah babu inda ake yin shiru ai shiru an gane ko Allahumma sai jalsatul istiraha ita kuma ba ta daukar lokaci amma duk wata gaba da zaka ji an yi shiru ana cewa wani abu ne shi yasa karatun sallah na azhar da la'asar suka ce suna ganewa da motsawar haban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gane cewa yana yin karatu ne to daka da annabi in yayi kabbara harama sai ya shiru to sun san ba shiru ne na kawai ba a cewa komi ba daga sai ya ce mata kulu kenan yana da yaƙinin wani abu annabi yake karantawa to amma bai san ko menene ba sai ce me kake cewa idan kai shiru din nan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqulu ina cewa ne allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya allah ka nisantar da tsakanina da zunubaina al khataaya jam'in khati'a ne ba jam'in al khata'u ba shi alkhata'u kaga kuskure kenan shi kuma jam'in shi sai a ce mi akhta'u ko to akwai ana yin kuskure gurin fahimtar wannan sai wani ya ce khataya ya kurakurai na a su kurakurai dama ma'afuwun anha rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya tabbata a muslim Allah ya ce qad fa'altu sannan inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyani wa mastukrihu alayhi to da haka khataya ya ya'ani zunubi bal khati'a ma wasu malamai suka ce kaba'iru dhunub ake nufi tunda Allah ta'ala ya ambaci in khataya suka yi ma mutum yawa sai sun kai shi zuwa ga jahannama wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun daga suka ce har shirka za ta shiga ciki tun daga shi an ce zai dawama a wuta mai kenan kaba'iru dhunub fama fawqaha wa hiya alkufur wa shirku billah an gane ko ka ya Allah ka nisantar da tsakanina da zunubaina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib kamar yanda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma ma'ana ka raba ni da zunuban kan ma in koma cikin su kwata-kwata na tuba ka yafe min kuma na bar suna yi hannun riga da su Allahumma naqini min khataayai ya Allah ka tsabtace ni daga zunubaina kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yanda ake tsabtace farin tufafi daga dauda Allahumma ya Allah ighsilni min khataayai ka wanke ni daga zunubaina bithalji da kankara wal ma'i da ruwa wal baradi da kananin kankara al barad bi fathir ra' su ne a thalji sigar ko a tsagira wannan hadisi al'imamul bukhari ya fitar da shi 744 muslim ya fitar da shi 598 kuma wannan lafazi na muslim al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama بين التكبير وبين القراءة ويسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة أبو رأتي أن السلام يا كسن تيكا يشرو سكان كبر حرما دفار كرات سلا تنشرو هكا أغا إسكاتة مفعول المرة أتكين أيكي da aka kawo maf'ulul marra yakan bada ma'anar karancin yin shi wani lokaci iskata an gane ko Kala sai ce a hasibuhu kala hunayyatan wanda ya roito hadisin daga abu huraira ce ina tsammanin abu huraira ya ce hunayya wanda kuma riwaya muslim ta tabbatar ko fakultu sai na ce bi abi wa ummi ya rasulallah iyaye na su zama fansa gare ka iskatuka baina takbiri wal qira'a wasu suna karanta shi iskataka amma iskatuka ibnu hajar yace shine yafi tabbata shirin nan da kake yi tsakanin kabbara da ƙira'a mata kulu mai kake cewa kala sai ce a kulu Allahumma ba'id baini wa baina khataya zuwa ƙarshen ainihin hadisa al-imam al-khattabi yake cewa zikru thalji wal baradi ta'kidun ambatan ath-thals da al-barad da yace Allahumma ghsilni min khataya bis-thalji wal ma'i wal barad wannan taukidi ne karfafawa ne tunda ya ce bilma ya yi ana wanki da ruwa sannan kuma sai ya ce wasalji kuma walbarad to sai ya ce asalji walbarad a gurin karfafawa ne muka ce albarad su ne yan kankara yan kananu haka su kuma asalji kalan manyan kankara wanda suke ma rufe hanya wannan sai a kira shi asalji an gane ko amma albarad kananan kankara wanda yake saukowa daga sama shi asalji wani lokaci ba cikin ruwan sama ba ma kawai ana iya yin ruwan salju a garuruwa da ake musu haka shi kuma albarad yakan zo bayan ruwan sama ko tsakiya ko kafin fara ruwan sama an gane ko akwai wanda kai tsaye ma kawai a saman duwatsu ake tadda shi wani baka da labarin daga sama ya faɗo koma daga ina ne to shine albarad shi kuma albardu da yi mawa ra'un sukun shi sanyi ake nufi to ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da kankara manya da kananu to da ka sai al'imamul khattabi ya ce wannan karfafa zance ne au ko kuma li'annahuma ma'ani lamta masahumal aidi ko kuma saboda kasancewar da athalju da albarad ruwa ne wanda hannu bai taba shi ba a lawwasa shi ba ولم يمتهنهم الاستعمال بأي أنفاني دسوس تنزابا ابن دقيق العيد يتي عبر بذلك عن غاية المحوي النبي صلى الله عليه وسلم ياي تعبيري دا الثلج دا البرد bayan ambatar ruwa wato duba da ko kuma hakan na fa'idantar da ƙololuwar goge zunuba ta inda zai zama kwata-kwata ba shi da wata bakiyya shi yasa sai ya amfani da al-thawbul abyad domin al-thawbul abyad yafi kama dauda sannan kuma in aka wanke shi yafi haske yafi yafi wato ainihin kwalliyar shi da kuma tsaftar shi tafi bayyana tufafin da ya zama wani marun wani mai ruwan kasa wani kaza ko yana da datti ba a cika ganewa ba in ba yayi muni ba amma farin tufafi innal bayadha qalilul hamli liddanasi duk yanda dauda ta kama shi duk kankantarta yana bayyana an gane ko to da haka idan aka wanke kuma yafi tsaftar shi tafi bayyana akan na wani launin daban kuma sai ya amfani da ruwa ya amfani da thalj ya amfani da albarad cikin abubuwan da za a wanke sai ce fa inna thawba alladhi yatakarraru alaihi thalathatu ashiya'u munaqiyah duk tufafin da ya zama abubuwa guda uku za su bi ta kan shi wanda kuma kowane ɗaya daga ciki zai iya tsabtace shi wannan tufafin ya kunu fi ghayatin naka zai zama ya kai matuƙa a gurin tsabtata shi duk da wasu sun ambata kamar shi ibnu da ɗin da sauransu cewa zai iya zama a nan gurin majazi ake nufi da mun sha ambata mu ba ruwanmu da shiga cikin zancen majazi da sauransu cewa a wanke wato zunubi da ruwa da kankara da ƙananu da manya ma'ana dai a kankare zunubin kwata-kwata mutum ya kasance ba shi da sauran wata dauda za iya cewa anan haƙiƙa ne tun da ayyuka ma ana kiransu da asiyab kamar yadda ya ce wasiyaba ka faɓari wasu fassara da asiyab da ana nufin ayyuka wasu fassara da halaye wasu ka ce tufafi na zahiri ake nufi tunda Allah ya ambaci takawa da sunan libas wa libasu taqwa zalika khair to da ka zai iya daukan ma'ana na zahiri cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayai alama ghsilni min khataayaya bis salji wal ma'i wal barad ana nufin zunubai dai ana kiran su da athiyab kama yunakka thawbul abyad min ad-danas wanda ake wato a tsabtace farin tufafi daga dauda nisantar da mutum tsakanin shi da zunuban shi da kuma wato ainihin tsarkake shi daga zunuban shi da wanke shi daga zunuban shi abu ne mai girma shi yasa san da kai kabbara za ka fara gaisawa da ubangiji to sai ka fara roƙon shi wani an gane wannan alhafiz ibn hajar yake cewa wa fihi cikin wannan hadisin daga cikin fa'idojin shi ma kana sahabatu alaihi min al-muhafazati ala tatabbu'i ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallama fi harakatihi wa sakanati wa israrihi wa i'lani hatta hafiza Allah bihim ad-din wannan hadisi na nuna halin da sahabbai suke ciki na bibiyan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da neman istifsari da duk wani motsi da annabi zai yi da duk wani shiru da annabi zai yi da duk wani abu da zai boye ko ya bayyana sai sun nemi ba'asi dan sun san komi nashi ibada ne yasa abdullahi ibn amr ibn al-as yace ya rasulullah ina rubuta duk abin da kake yi wani lokaci kuma nakan tsince ka cikin fushi amma ina rubuta annabi ce karka damu bana yin fushi sai akan gaskiya an gane ko to daka duk a wani hali na annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani zarfi da wani wada'i da suka ga annabi ciki suna ƙoƙarin kiyaye shi hatta kai Allah ta'ala ya zama sun ya mai da su sun zama sababin tsaruwar addini da kariyar shi har izuwa gare mu malam yace wastadalla bihi ba'du shafi'iyyati wasu daga cikin mabiya mazhabar shafi'iyya sun yi hujja da wannan hadisi ala anna thalja wal barada mutahhirani akan cewa kankara manya da kananu suna tsarkake tufafi suna tsarkakewa daga najasa daga in najasa ta taba maka tufafi zaka iya samun kankara ka goga a gurin shikenan ka tsarkake ko kuma wato wani abu makamancin haka a wasu daga cikin shafi'iyya sau da gashi nan annabi sallama ya roki Allah kuma ya koyar da wannan addu'ar na cewa ka roƙi Allah tsarkace ka daga zunubanka kamar yadda ake tsabtace farin tufafi daga dauda kaga cewa kama yunakka yana nuna zai iya tsabtacewa daga najasa ma sai ce wasta ba'adahu ibnu abdussalam ibnu abdussalam ya ce wannan hujjar ba kusa take ba sai ce wa ab'adu minhu inji ibnu hajar abin da yafi nesa ma daga wannan shine istidlalu ba'd al-hanafiyyah bihi ala najasati al-ma'i al-musta'mal wasu daga cikin mazhaba ta hanafiya da suka yi hujja da wannan hadisi wai akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi ya zama najasa ba wai najasa ta shiga cikin shi ba a yi amfani da ruwan kamar yanzu mutum ya yi alwala ya tara ruwan cikin wani abunga wani baho ko wani masaki to a gurin wasu daga cikin hanafiya najasa ne ce tun daga shi nan annabi ya yi istilali ya yi hujja da ko kuma ya nemi a kankare mai zunubi kamar yadda ake tsabtace farin tufafi daga dauda kuma a tsabtace mai zunubin da ruwa sai ya hada da asalju da albardu wanda su hannu bai shiga cikinsu ba amma wannan hujja ce ba'ida ko wanda ibnu hajar ya ambata alma'ul musta'mal a zance mafi inganci inda yana nan akan itlaqin shi na ruwa to da haka babu laifi za a iya yin amfani da shi sai dai abin da aka karhanta shi karhanci ne na an hana mace ta yi amfani da sauran ruwan namiji ko namiji ya yi amfani da sauran ruwan mace amma shi ma ana nufin wanda aka tara a guri ɗaya almutanathir anil jasad ruwan da yake an yi mace ta yi wanka sauran ruwan da ya rage cikin bokiti ko ta shiga cikin baho ta yi wanka sauran ruwan namiji karye wanka da shi ana nufin wanka na ibada amma shi ma wannan hani ne na karhanci ina fata an gane wannan hani ne na karhanci inda ruwan bai canza ba za mu zo mu ji matsalar a gaba insha Allah ina fata an fahimci wannan to duk da shi ma wasu daga cikin hanafiyan da suka karhanta amfani da alma'ul musta'mal wasu sun fassara da ruwan da aka yi amfani da shi aka rage fadl mutum ya yi wanka ya sauran ruwan da ya rage to a gurinsu ba zai yi alwala ba wanda ya rage cikin masakin da ya yi wanka amma su ma ba duka daga cikin hanafiyar ba ne wal hujjatu alaihi fatul bari juz'i na biyu safa ta 229 zuwa 230 akwai su bayanai ne da muka tsallake a ciki na'am wannan ainihin wato hadisi kenan zamu ji hadisi na 90 insha Allah قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشمس رأسه ولا يسوده ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم لقى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لنا عائشة تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي yana bude sallah da kabbara yasa ake kiranta kabbara harama wato kabbara shiga cikin kasan sallah ta haramta maka duk wani abu wanda sallah ta haramta daga sanda kai kabbara harama to yakan bude sallah bil takbir da kabbara wal qira'ati da kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin yakan bude sallah da kabbara harama da karatun alhamdulillahi rabbi alamin kun ga anan bata ambaci du'aul istiftahi ba amma hadisin baya hadisi Abu Huraira ya bayyana mana addu'ar istiftahi ko da ka sai a hada su nan da tace yakan buɗe sallah da faɗin alhamdulillahi rabbil alamin bayan kabbara ma'ana abinda yake bayyanawa abinda yake bayyanawa abinda yake fara furtawa bayan kabbara harama shine alhamdulillahi rabbil alamin amma yakan karanta wato ainihin du'a'ul istiftahi a sirrance kuma lafazin hadisin Abu Huraira ya nuna mana cewa annabi yana yin hakan ko da yaushe Daka wasu daga cikin malamai ma sun tafi akan cewa du'a'ul istiftahi wajibi ne wannan shine sani'in al-allamatul albani cikin sifatus sala tunda akwai lafuzza na umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa a karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataayai wanda kuma wannan addu'a ita tafi aka fi bukata a sallar farilla wanda wasu malamai suka rinjaya subhanakallahumma bihamdika allahumma rabbana wa bihamdika سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنا في الفل الرانة أنا في الفل ندركم كلس وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومزوى كرشي ما سؤال أنسوان نسوكما أسلر قيام الليل an gane ku amma da mutum zai yi waccan a nan babu laifi ya yi wannan a can babu laifi wadih tun da riwaya wajahtu wajhiya a sallar dare ce ta zo Allahumma ba'id baina baina khataayai a sallar farilla ta zo subhanakallahumma duka a sallar nafila ta zo a galibi kenan mala yace wa kana idza raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'i lam yushkhis ra'sahu baya daga kanshi sama wa lam yusawwibhu kuma baya sunkuyar da shi can ƙasa mana baya daga shi can sama kuma baya sun kuyar da shi can ƙasa an gane ko الشخص شيني دغا ابو شي شاخصه ابصارهم فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا idanuwan sun yi zuru-zuru sun kasa kyaftawa kaga sun yi sama kenan daga lam yushkhis ra'sahu yani baya daga kanshi sama walam yusawwibhu kuma baya sunkuyar da shi kasa walakin baina zalika sai dai yana ajiye kan shi tsakanin haka mana ya zama ya yi daidai da gadon bayan shi bai daga can yana kallon sama ba kuma bai yi ƙasa yana kallon ƙafar shi ba abinda ake nufi da bayyana zalika ya ajiye kan daidai ta inda zai kalli gurin da zai yi sujada wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ya kasance in ya dago kan shi daga ruku'i lam yasjud baya yin sujada hatta yastawiya qa'iman har sai ya daidaita a tsaye ya nasu wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajda annabi ya kasance in ya dago kanshi daga sujada lam yasjud baya komawa sujada ta biyu hatta yastawiya qa'idan har sai ya daidaita ainihin wato a zaune yanda yazo cikin muslim hatta yastawiya jalisan madadin ka'idan dama hadisin yana musulun bai zo a bukhari ba wa kana yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadan fi kulli rak'atayn at-tahiyya wa kana yaqulu ya kasance yana karanta yakra'u kenan fi kulli rak'atayn at-tahiyya yana yin tahiyya a kowace raka'a biyu kenan sallah mai raka'a biyu mai mai wato ainihin raka'a hudu ruba'iyya ko thulathiyya yana mata tahiya biyu yaqra'u yaqulu yani yaqra'u wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfida kafar shi ta hagu wa yansibu rijlahu al-yumna ya kafe kafar shi ta dama can da yace yastawi qa'idan yazo a riwayar Abu Dawud amma jalisan shine yazo a Muslim an gane yana shimfida yana shimfida kafar shi ta hagu ana ya zauna kanta wa yansibu rijlahu al-yumna ya kafe kafashi ta dama wa kana yanha an uqbati shaytan kuma annabi sallama ya kasance yana yin hani daga gurfana irin na shedan zaman shedan a sallah wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha as-sab'i kuma ya hana mutun ya shimfida wato tsintsiyar hannun shi a ƙasa a cikin sujada irin yadda namun daji ke kwanciya kurwa da ta zo iftirashal kalb kurwa da ta zo irin na tha'lab wa kana yakhtimu salata bit taslim kuma ya kasance yana kulle sallah da sallama shi yasa ce miftahu hat tasli at takbir wa tahliluha at taslim tayyib wannan hadisin muslim ya fitar da shi malam ya kawo shi kuma ba a cikin wato ainihin shawahid ko mutaba'at ba ya kawo shi a matsayin wato tasili wanda ya saba ma wa ka'idar shi ko ka'idar shi kamar yadda ya ambata a cikin wato ainihin muqaddima ya ce mimma mimattafaqa alaihi al-imamat hadisan da zai kawo hadisai ne da bukhari da muslim suka haɗu akan riwayarsu wani hadisi bukhari bai fitar da shi ba shi yasa ibnu daqiq al-eid a cikin littafin shi ihkamul ahkam ala umdatul ahkam juz'i na 1 safa ta 231 yace sahal musannifu fi iradihi fi hadha al-imkan malan yayi kuskure yayi sahau cikin kawo wannan hadisi a wannan guri ko fi hadha al-makan kenan fa innahu mimman farada bihi muslimun 'anil bukhari domin wannan hadisi yana cikin hadisan da muslim kaɗai ya ruwaito su ba tare da al'imamu al-bukhari ba al'imam badaruddin al'aini yake faɗa kan ma'anar wannan hadisi ya ce ƙauluhu wa kana idaraka a lam yushkhis ra'sahu ya ce ma'anar lam yushkhis ra'sahu min ashkhasa ra'sahu idara fa'a hakiyan وأشخص الرامي إذا جاوز سهمه الغرض غرض من أعلى أكتي أشخص الرامي الغرض ma'ana ya ya saita abu amma da ya bai same shi ba sai abun ya kibiyar ta tsallake abun da ya hara ta sama to sai a ce ashkhasal gharada sai ce qauluhu walam yusawwibhu alam yukhfidhu baya sun kuyar da kanshi kasa min sawwaba bitashdid wa fihi min as-sunnati lirraki an yusawwiya dhahrahu kina a hadisin na cikin sunna wanda zai yi ruku'i ya daidaita bayan shi ma'a mu'kharihi ya daidai da ainihin mazaunin shi kar ya zama kugun shi na sama bayan shi na ƙasa kaga sawwaba ra'sahu kenan ko kugun shi na ƙasa bayan shi na sama kaga shakhasa ra'sahu ko ashkhasa ra'sahu an gane ko kene ya zama da kwankwasan shi mu'khar shine daga kwankwaso zuwa abin da ya mazauni mu'khar din shi da kanshi ya zama suna daidaice kaga mu da hajjikin madubi muke zuwa mu sunkuya a auna a gani in da ce mana ake in ka sake kai rukuyi aka daura ƙwariya a saman bayan ka ta faɗi to baka da sallah duk da wannan huluwi ne ko suna cewa in dai ruku'inka ba kai kusa da tsayuwa ba to ka yi ruku'i amma ka yi ruku'i a ɗauka a tsaye kake to wannan ba ka yi ruku'i ba an gane kuwa ka yi kenan albabu wasiya lakin mutum zai iya samun zunubi in ya kasance ruku'in shi kullum baya miƙar da bayan shi kuma ma wanda suka ce dole sai an miƙar da bayan suna da hujja don annabi sallama ya ce ma musi'u salatahu ka sani sallan mutum ba ta cika a ciki sai ya ce har sai ya daidaita bayan shi a cikin ruku'i da sujudi an gane ko to daidaita baya a sujudi shi kuma ba a ce da kanka da kwankwason ka sai daidai ba ba kai sujudi ba kenan shi sujudi ma'ana ka ware ka hannuwanka daga jikin kuibinka ka daga su daga saman ƙasa ma'ana tsintsiyar hannunka da sauransu hakan nan karka hada cinyarka da cikinka a cikin ruku'i in kai haka baka yi ruku'i cikin sujudi baka sujudi mai kyau a ruku'i kuma ba a san bayan ka kanka yayi ƙasa ko kuma yayi sama na'am zaka sai malam yace ai da yace baina zalika sai yace ai bainal ishkhasi wat taswib wal ma'ana istiwa'u ra'sihi ma'a dhahrihi kama dhakarna to can da yace hatta yastawiya qa'iman in ya dago daga ruku'i baya tafiya sujudi har sai ya daidaita a tsaye dan kun san wasu ba sa ma dagowa fa wasu daga ruku'i kawai sai dai su danyi haka kadan sai su sai su tafi sujada ballantana har ya karanta wani abu shi kuma wannan tsayuwar tsakanin ruku'i da sujudi rukuni ce ko alal aqalli a ce wajibi ce ko farilla ce haka tsakanin sujudi da sujudi mutum ya dago daga sujada zaman nan da ake wani kawai da ya da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami rahmat Allahu akbar wannan ba shi da sallah kila ma ta musiu salatahu ta fi shi tunda ya sai da yi so uku annabi ya ce je ka sake ya sake natsuwa yayi da ya gama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusal kaga shi sai da ya dan kwatanta so da da yawa mutane ba sa sallah kuma wannan hadisin Huzaifa ya tabbata ya yi ya faɗa haka shi ma yaga wani na sallah ya ce mai kai baka da sallah law mitta ala hadha mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qala radiyallahu an to da yace hatta ya sauya qa'iman ay hala kaunihi qa'ima sai yace wa fihi sunnatul i'tidal kar mu manta badaruddin hanafi ne a mazhabar hanafiya al-i'tidal wa tuma'nina sunna ne ba wajibi wannan yana cikin ajaib din su an gane ko sai ce sunna ta i'tidali fil intisab wa kadhalika sunnatul i'tidali fi ma idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ya'tadilu qa'idan thumma yasjudu sai ce wa min hadha akhadha ash-shafi'i wujuba tuma'ninati fi ar-ruku'i was-sujudi a cikin wannan hadisin shafi'i ya fitar da ya istinbatin hukuncin wajibtin natsuwa cikin ruku'i da sujudi sai ya ce wa huwa kaulu malikin wa ahmada wa abi yusuf ko a cikin hanafiya abu yusuf alqadi yana da ra'ayin cewa dole a samu natsuwa cikin ruku'i da sujudi sai ce wa huwa khilafu mashhur yace sabanin abin da yake mashhuri ne a wace mazhaba ta hanafiya ko eh su a gurin su sunna ne amma zance mafi inganci wato wajibi ne wasu ma sun ce rukuni tunda ba a samun khushu'i sai da tuma'nina shi kuma khushu'i Allah ya alakanta sallan mu'minai da khushu'i alladhina hum fi salatihim khashi'un ya nuna sallar munafikai babu khushu'i eh da yace me sallan munafikai babu khushu'i fawailun للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون السهو عن الصلاة قد فسر بعدم الطمأنينة والخشوع طيب sai ce a ciki akwai wujubul julusi baina sajdatain wajibci ne zama tsakanin sujada biyu ce qauluhu wa kana idza jalasa yafrishu rijlahu al-yusra can da yace yaftarishu akwai lafazin da yazo muslim yafrishu ne yana shimfida kafar shi tagoyen sibu rijlahu al-yumna sai ce fihi hujjatul li abi hanifa sawa'an kana fil aqdati al-ula fil qa'dati al-qa'dati al-ula aw ath-thaniyah وهو حجة على مالك في رؤيته التورك سنة فيهما وعلى الشافعي في رؤيته التورك في العقدة الثانية أنا قدر جن العين يجد أن حديث يقرف في رأي سنة حنفية cewa a cikin sallah da zaman tahiya na farko da zaman tahiya na biyu duka iftirashi ake an san iftirash ko mutum ya shimfida kafar shi ta hagu ya zauna kanta ya kafe ta dama sai ce wannan hadisi hujja ce ga malaminsu abu hanifa sannan hujja ce akan maliku da yake ganin da zama na ɗaya da na biyu duka za a yi tawarruki ne duk da wannan wani ƙauli ne na shi cikin mudawwana in bambance sannan wani ƙaulin kuma ya tafi kan ra'ayin shafi'i na bambantawa zama na farko za a yi iftirash zama na biyu za a yi tawarruk sannan shafi'i kuma sai ya ce kuma raddi ne akan shafi'i da yake ganin zama na farko a yi iftirash zama na biyu a yi tawarruk alhalin kuma shafi'i din shike da hujja dan hadisin abu humaid ya zo akan cewa annabi ya kasance duk raka'a ta biyu ce to yakan yi iftirashi kaga wannan lafazin cewa in raka'a ta biyu ce to ko sallah mai raka'a biyu kamar sallar juma'a ko sallar asuba ba a mata tawarruki tunda zama ɗaya ake mata duk sallar da zama ɗaya ake mata to za a iftirashi ne ba za a yi ba za a yi tawarruku ba shi kuma bambancin ra'ayin shafi'i da na ahmad ahmad shi ke da wancan ra'ayin cewa duk sallar da zama ɗaya za a yi mata to iftirashi za a yi shi kuma shafi ya ce duk raka'a duk zaman da ya kasance abin da zai biyo bayan shi sallama ne to tawarruki za a yi mushi idan kuma abin da zai biyo bayan shi miƙewa tsaye ne to iftirashi za a yi an gane ko iftirashi za a to a gurin a ƙarƙashin wannan a gurin shafi'i kuma yana da ra'ayin jalsatul istiraha jalsatul istiraha ba a yin tawarruki ba a yin iqa'i iftirashi za a tunda me ke biyo bayan shi miƙewa ne tunda miƙewa za a iftirashi za a amma duk zaman da sallama zai biyo bayan shi iftirashi za a to eh iftirashi za a duk zaman duk zaman da wato sallama zai biyo bayan shi tawarruki za a gurin shafi'i wa karkashin wannan asuba ma tawarruk za a yi mata a mazhaba ta shafi'iyya ko kuma bari mu dan karanto zancen nawawi duk da yana da dan yawa amma bari mu karanto a gurguje ina ga ya dan kara ma abun haske al-imam an-nawawi yake cewa amma ahkamul hadisi hukunce hukuncen wannan hadisin wancan zancen na aini ya faɗe shi a sharhin da yayi mawa Abu Dawud ne dan mun san ya ma Bukhari sharhi amma hadisin baya Bukhari to ya mawa abu dawud da shari cikin juz'i na uku safa ta 135 annawawi yace amma al-ahkamul hadithi amma ahkamul hadithi fa qawluha fadanna na aisha kana yaftatihu as-salata bit-takbiri fihi ithbatu at-takbiri fi awwal as-salati wa annahu yata'ayyanu lafdhu at-takbiri li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaf'aluhu wa annahu sallallahu alayhi wasallam qala sallu kama ra'aytumuni usalli wa hadha alladhi dhakarnahu min ta'yin at-takbiri huwa qawlu malik wa shafi'i wa ahmad rahimahumullahu ta'ala cewa dole Allahu akbar akbar zaka ce ba zaka yi amfani da wani lafazi in ba Allahu akbar ba an gane ko sai ce jumhurul ulama'i min as-salaf wal khalaf duka suka tafi akan haka wa qala abu hanifata amma abu hanifa radiyallahu anhu sai ce yaqumu ghayruhu min alfaz at-ta'zim maqamahu duk wani lafazi na girmama Allah ko ba Allahu akbar ba aka fada yayi in ka ce Allahu Allahu al-ajallu ko Allahu al-a'zamu a gurin abu hanifa yayi Allahu ajallu Allahu a'zamu Allahu a'la a gurin Abu Hanifa yayi Allahu ajallu kai sallu amma babu shakka su maliku sun fi karfin dalili domin ita sallah ibada ce tawqifiyya baka yin wani abu sai abin da shari'a ta zo maka da shi shi yasa ma yace sallu kama ra'aytumuni usalli muhimmancin sallah kaga sai lokacin ta yayi ake yi amma saboda muhimmancin sanin sunnar annabi a sallah annabi minbari ya hauye sallah mutane suka gani kaga ba alqibla ya kalla ba saboda mahimmancin koyarwa da ya gama sai ya ce ya kawo uzuri ce inna ma fa'altu dhalika lita'tammu bi wa lita'allamu salati nayi haka dan ku yi koyi da ni kuma dan ku san yanda nake sallah Abu Humaid yakan je gurin wata kabila yayi sallah sai ya ce inni la usalli bikum wa la uridu salata nakan yi muku sallah amma ba nufi na in yi sallah ta neman lada ta nakan yi sallah ne kawai dan ku sanya annabi yake sallah ma'ana ban yi niyyar yin sallah ba sai in zo in yi kabbarorin sallah kuna kallo na don ku ga yanda annabi yake sallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma sahabbai da yawa suna haka sai sayyidina ali sayyidina umar da sauransu an ruwaito haka daga gare su an fahimci wannan ai to da ka tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytum wani usalli kuma duk sanda zai shiga sallah Allahu akbar yake cewa dole ita za a ce tunda aiki ne da yazo yana mai bayanin abin da yake a dunkule na shari'a haka ya shiga cikin hukunci na wajibci na'am sai ce wa qauluha wal qira'atu bilhamdillahi rabbil alamin annabi yakan fara da alhamdulillahi rabbil alamin استدل به مالك وغيره ممن يقول إن البسملة ليست من الفاتحة مالك دونيشي كما رسو أبو حنيفة دا سكي غننشي وبسم الله باتا تكين فاتحة to sun yi hujja da wannan hadisi cewa aina na Aisha ta ce yakan fara da Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kenan baya yin bismillah sai ya ce wa jawabu shafi'i rahimahullahu ta'ala shike da ra'ayin albasmalatu min alfatiha kuma akwai hadisi idza qara'tumul fatihata faqra'u bi bismillahir rahmanir rahim fa innaha minha kuma ya tabbata ina cikin ahmad an gane ko shafi'i sai ya bada amsa wal aktharuna da mafi yawancin malamai alqa'ilina bi annaha min al-fatihati suka ce anna ma'anal hadithi annahu yabtadi'u al-qira'ata bi surati alhamdulillahi rabbil alamin la bi suratin ukhra yakan fara da suratul fatiha tunda ana iya cewa suratu alhamd tunda annabi ya ce wato ainihin yana karanta hadisin wane ne yace annabi yana karanta alif lam mim as-sajda kenan ana fadin sunan sura da farkonta ce suratu li'ila fi quraish suratu suratu qul huwallahu ahad ya halatta sunna ne ma to da yace yaqra'u bil hamdi yani bi alhamdulillahi rabbil alamin wanda me bismillah ana yin ta asirrancin an hada da hadisin Anas yace yayi sallah bayan Abubakar da Umar da Uthman bai ji daya daga cikin su yana karanta bismillahir rahmanir rahim yayin fara sallah ba ma'ana baya bayyana amma wancan hadisin da ya nuna tana cikin suratul fatiha za a karanta ta kenan za a yi ta asirrance kamar yadda aka yi du'a'ul istiftahi asirrance kamar yadda aka yi isti'aza asirrance tunda Allah ya ce ayi isti'aza yayin fara karatu wajibi ne saboda haka sai a sai a hada waɗannan wato ainihin dalilai din sai ya ce ma'ana fal muradu bayanu surati allati yubtada biha ana bayanin surar da za a fara karatu da ita ne sai ce wa qad qaddamat adillatu ala anna albasmalata minha wa fihi anna sunnata lirraki an yusawwiya dhahrahu bihaythu yastawi ra'suhu wa mu'kharuhu wa fihi wujubu al'tidal idha rafa'a min ar-ruku'i annahu yajibu an yastawiya qa'iman liqawli sallama sallu kama ra'aytumuni usalli wannan bayanan sun gabata wa fihi wujubu al-julus bayna sajdatayn yace qawluha wa kana ainihin ya kulu fi kulli raka'atayn tahiyya yana yin tahiyya a kowace tsakanin raka'a biyu fihi hujjatul li Ahmad ibn Hanbal wa man wafaqahu mimman min fuqaha'i ashabil hadithi anna at-tashahhud al-awwal wal akhir wajiban kaga tunda annabi yana yi kuma gashi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kenan tahiyya ta farko da ta biyu ma wajibi ne amma maliku da abu hanifa radiyallahu anhuma wal aktharuna da wasu da yawa daga cikin malamai na ainihin wato fiqhu suka ce annahuma ainihin wato sunnatani laysa biwajibaini da zaman tahiya na farko da na biyu sunna ne ba wajibi bane a gurin maliku da abu hanifa da wasu su wa qala shafi'i radiyallahu anhu al awwalu sunnatun wa thani wajibun na farko sunna ne na biyu wajibi ne wahtajja ahmadu rahimahullahu ta'ala bi hadha alhadith ma'a qawlihi sallu kama ra'aytumuni usalli tunda annabi haka yake yi kuma yace ayi kamar yanda yake dole kenan ai an gane ko amma ahmad yana ganin wajibci a sallah in mutun ya bar shi sujada za ta daure shi domin jumhurin da suka ce zaman tahiyya na farko sunna ne sai suka ce ai annabi ya bar zaman tahiyya na farko kuma ya daure shi da sujada bai rama ba suka ce inda ko shi ya rama shi to shine sai ya zamanto rukuni ne to amma ba bai kai rukuni ba wajibi ne a bisa ra'ayi na Hanabila wanda shi yafi karfi a ainihin wato wannan guri wannan bayanan kenan da haka al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alai yayi karin bayani kan mas'ala ta iftirashi din nan da yace wa qawluha wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna ma'anahu yajlisu muftarishan fihi yace fihi hujjatun li abi hanifa radiyallahu anhu wa man wafaqahu an al-julusa fi salati yakunu muftarishan sawa'an fihi jami' al-jilsati mun ji ra'ayin ko maganar badaruddin al-aini da ya karfafi wannan ra'ayi sai yace wa inda malik rahimahullahu ta'ala yusannu mutawarrikan بأن يخرج رجله اليمنى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض زمان فرقو da na biyu amma tawarruk din nan a hadisin Abu Humaid ya nuna cewa sai a zama na ƙarshe ne ake yin shi amma zama na farko ana yin iftirashi ne sai ya fassara hadisin na na Aisha kenan kamar yanda wannan shine ra'ayin al-Imam Ash-Shafi'i wanda kuma zama a cikin sallah a gurin al-Imam Ash-Shafi'i An-Nawawi yace ya kasu kashi hudu الجلسات عند الشافعي رحمه الله أربع الجلوس بين السجدتين زما تكانن سجدا بيو أقولن الإمام الشافعي زاي افتراش سو دياتي اندي ميكي وزات بيو باين زما افتراشي زاي أنغانيكو أفوا زما تكانن سجدا بيوكو mutum zai zauna tsakanin sujada biyu to anan zai iya yin iqa kamar yadda akwai hadisin muslim a haka wa jilsatul istirah wanda shi zai iftirashi ne akiba kulli raka'atin يعقبها قيام جاء الإمام الشافعي والجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير سيتي فالجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة كو نزماء تكن سلا زائيا ين افتراشي أما بند زمان كرشي زمان كرشي شي ونن تورك زائي أنغاني كو فلو كان مسبوقا to yanzu da mutum zai zama masubuki matsalan nan na da muhimmanci ya zo masubuki sai tarar da liman yana zama na ƙarshe kaga liman yayi me yayi tawarruki amma shi bayan wannan zaman me zai yi miƙewa zai yi ba sallama ba daka shi iftirashi zai masubuki ne an biyo shi raka'a ɗaya ko raka'a biyu to iftirashi zai yi ba zai yi tawarruki ba a gurin al-Imam Shafi'i kuma wannan shi yafi yafi ainihin wato dai to hakan nan a gurin sahau idan kai sujudu sahau kaga ka zauna kana tahiya zaka yi kabuli misali kana tahiya kana tahiya yanzu zaman nan da zaka yi a gurin Imam Shafi iftirashi zaka yi duk da zama na karshe ne tunda abin da zai biyo baya ba sallama bane sujada zaka yi iftirashi zaka yi sai in ka dago ka ainihin wato yi sujada ka dago zaka sallame wannan sai kuma kai zama na na tawarruki an gane ko akwai bayanai da yawa akan wannan to mas'ala ta uqdatu shaytan shima sai al'imamu annawawi ya ce huwa al'iƙa'ul da fassar nahu shi ne iƙa'i da muka fassara iƙa'a kala biyu ne akwai iƙa'a na ka zauna kan diga-diginka ka kafe ‘yan yatsunka a ƙasa wannan ba haramun ba ne musamman a zama tsakanin sujada biyu a zama tsakanin sujada biyu hadisin ibn abbasin ya ce sunna tawus ya ce ibn kaisan ya ce mu muna ɗauka wauta ne in mutum ya ya ce kai sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam nawawi tarjamar da yayi ma hadisin a cikin muslim ma yana nuna kusan a wannan gurin ba zaman da ake yi sai wannan an gane ko amma ana iya yin iftirashi in an kalli wasu ruwayoyin sai dai ba a yin tawarruk kuma sannan ba a yin iqa'i da annabi ya hana na uqdatu shaytan shine mutun yayi zaman raquma an san zaman raquma aiwa yawa zaman da da yin gale duk da wahala ma gare ba kowa bai iya kaga rashin ladabi ne da rashin kan gari duk da kuma umda malamai suka ce a sallah kowane kalan zama mutum yayi tayi sai dai in ya saba ma sunna yayi laifi akwai wanda suke ganin in ma ya miƙar da kafafuwan shi yayi tahiya ya sallame babu akwai wanda suke ganin in mace ce tarabbu'i ma za ta yi eh zaman cin abinci za ta yi duk da wannan zaman fa da ake cewa na cin abinci shi kuma ibnu al-qayyim ya ce ba a yi a cin abinci ya ce yana cikin me ake cewa jigirta da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an shi a gurin shi muttaki'an ba ka shingida haka ba ka zauna ka harde kafafuwanka to tumbunka ya sassaku zaka ci da yawa shi kuma ci da yawa addini an kyamace shi wani zai ce to ya ake zama ku bari har karatu ya zo kai ibnu qayyim yayi bayani cikin bakan dami ya shi ya sunan littafin eh a eh zadul ma'ad ne ko cikin zadu yayi wannan bayani eh zadul ma'ad kusan wani kundi ne duk kusan komai yayi magana ta ko dai kai tsaye ko da ishara tayyib to ina ga saboda lokaci mu bar shi haka zancen nawawi ana iya komawa a bibiye shi a juz'i na biyu safa ta 250 yayi bayanai masu yawa kan fiqhun wannan hadisi na'am Yeah.